الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته to a yau alhamis sha biyu ga watan jimadal ula hijira 1446 za mu ci gaba da karatu wannan littafi mai suna al-muqaddimatul izziyatu lil jama'atul azhariya wallafar abul hassan shazali rahimahullahu ta'ala da za mu tashi shafi na goma sha biyu a wannan darasi na bakwai inda mala ya ce faslun ai haza faslun faslun labari ne mubtada'insa muƙaddari ne akan ƙaddara shi da haza faslun shi yasa ya zo marfu'i wasu kuma sukan faɗi akasin haka wasu kan ce a faslun ɗin shine mubtada labari shine abin ƙaddarawa to amma dai wannan yana da rauni sukan ce faslun haza faslun haza sai zabo haza din shine labari faslun din shine amma dai wannan yana da rauni eh wannan yana da rauni kwarai da gaske saboda fadin ibnu malik wala yajuzu libtida bin nakira ma lam tufid ka inda zaidin namira to ka'ida in lafazi ya zamo nakira ba a fara magana da shi in bai da alif da lamu sannan kuma ba ma'arifa bane eh to da haka baka ce a ɗaya rajulun sai da wasu ƙa'idodi wanda za mu zo kansu cikin karatunmu na nahawu insha Allah to mala ya ce tajibu izalatun najasati an saubi almusalli wa badanihi wa makanihi wa huwa ma tumasuhu a aba'uhu idza kana zakira Allah qadiran ala izalatiha bil ma'il mutlaq to wannan fasali ne mai mahimmanci saboda rashin kulawa da shi yana sa ba za a karbi sallan mutum ba duk yadda ya kyautata yinta saboda haka wajibi ne a kula da wannan fasali sosai yana da matukar mahimmanci malai ce izalatun najasa gusar da najasa tajibu tana wajaba an saubil musalli daga suturar wanda yake nufin ya yi sallah ba mai sallah ba an gani ana nufin muridu salati wanda yake nufin ya je ya yi sallah to shi ake magana karkace mai sallah wanda shi ya riga shiga sallah kaga ai to shi kuma za a ce gobe ga wadda da jasa ya waje ba gare shi cikin sallan ne zai ka wadda da jasa to kaga ba zai yi ba to saboda haka ana nufin almusalli wanda yake nufin yayi sallah to kawar da najasa izalatun najasati tajibu tana zama wajibi gare shi to a ina zai kawar da najasa a wurare guda uku ne wuri na farko sutura saka mai da ya abata an saubil musalli wuri na biyu wa badanihi da jikinsa wuri na uku wa makanihi da inda yake sallah to suturan nan kuma ana nufin duk abin da yake ɗauke da shi sunan shi sutura an gane ko da a ce ya yi rawani kuma rawanin yana da tsawo sosai ya saki jelarsa a ƙasa to ko da gajelan nan ne adda najasa to wajibi ne kawar da ita tunda abin yana ɗauke da shi hukuman kama yana saye da shi ne a hukunci jikinsa kuma shine ba sai an yi bayani ba shine dukkanin gabansa makanihi shi kuma duk inda gabarsa za ta taba na ƙasa to wannan wurin wajibi ne ya tsarkake shi inda zai aza goshi da inda zai aza kafafu da guwayu da hannuwa da sauransu amma abin da ya wuce haka ba wajibi ba ne ba wajibi ba ne ya kawar da shi eh ko da yana makwabtakarsa ko da akwai najasa tana makwabtakarsa amma dai kuma bata shigo cikin inda gabansa suke tabawa ba to ba wajibi bane wannan ya kawar da ita eh in yana iya hankurin zaman najasa kusa da shi shike sai ya ci gaba da sallah ce in kuma bai iya wato sai ya gusar kamin ya fara eh to amma dai wannan shi shari'a ta dora masa shi yasa ya ce wa huwa to huwa din yana komawa ga makanihi eh abdamiru ya'udu ila aqrabil mazkuri galiban ko a hayanan eh wani zubin ko mafi rinjaye to zamiri akan mayar da shi ga abin da ya fi zama kusa da shi matu masuhu abinda a uhu gaɓoɓin shi suke shafa duk abin da gaɓarsa ba ta shafa to ba wajibi ba ne sai ya abin nan sai ya tsabtace shi sai dai malamai suka ce allahumma sai dai in wurin masallaci ne shi masallaci yana da wani hukunci na daban to wannan shi umuman wajibi ne a tsabtace shi a kawar da najasa a cikinsa shi yana da wannan alfarmar ta musamman sawa'un za a yi sallah ko ba za a yi sallah ba wajibi ne a tsabtace shi sai ce idza kana zakiran laha in dai ya kasance ya tuna da ita najasa din laha yana koma zuwa ga najasa da aka ambata najasa da aka ambata a baya to kadiran yana da iko ala izalatiha akan kawar da ita bil ma'il mutlaqi da ruwa wanda yake mutlaqi wanda ya gabata a baya ya muna bayani aka alma'ul mutlaq to shi kawar da najasa din nan a a mazhaba ta malikiya akwai sabani a kansa wannan magana da ya ambata ɗaya ce daga cikin maganganu guda uku da aka samu daga almajira al'imamu malik wasu sun ruwaito cewa kawar da najasa wajibi ne mutlaƙan kama abdullahi ibn wahab shi haka yi ruwaya daga al'imam malik cewa kawar da najasa wajibi ne yana da iko ko bai da iko dole ne ya kawar da ita sau da haka shi a fahimtarsa in kai sallah da najasa ko da mantuwa ko ba da mantuwa ba ko da gangan ko ba da gangan ba akwai lokaci ko babu lokaci to wajibi ne sai ka sake wannan sallah shi a wurinsa to akwai wannan ƙaulin kuma yana nan cikin littattafai irin su at-tafsira ta al-lakhami irin su al-ma'una ta abdulwahabi al-qadi abdulwahab kuma littafin sa at-talqin yana da littafi da kuma sharhin da yawa risala yayi ma risala sharhi haka zarruku shi ma yayi ma risala sharhi haka ibnu naji shi ma yayi ma risala sharhi duk sun ambaci wannan magana zuwa ga shi abdullahi ibn wahabin rahimahullahu ta'ala sau da haka shi a wurinsa to inda aka yi sallah da najasa wajibi ne abin nan to akwai ƙauli na biyu a waɗanda suka ce musu habbi ne kamar malam ashabu shi ma ɗalibin maliku ne shi ya ce gusar da najasa musu habbi ne eh shi a fahimtarsa ba dole ba ne saboda haka in ka yi sallah da najasa a fahimtarsa bisa mantuwa to kuma lokacin sallar bai fita ba to musahabi ne ka sake sallah ba dole ba ne ko baka sake ba ta yi in kuma lokacinta ya wuce shi kenan to in ma lokacinta ya wuce misali to ba ma zancen ramawa ɗin shi a wurinsa an fahimci wannan shi a wurinsa abinda kawai bai yadda da shi ba ka yi sallah da gangan to wannan ya ce kamar ya zan izgili babin izgili to wannan shi ne zai sa bata maka sallah amma ba don hukuncin zaman najasar ba ya ce inda kayan arwallah mai kyau ingantatta to da an samu najasa ga suturarka ko ga jikinka to wannan ba a cewa in ka sallame sallah wai sai ka sake sallah haka an saba irin wannan riwaya daga shi abokin karatunsa abdurrahman ibn al-qasim shi kuma ya ce sunna ce sunna ce shi kuma abin da ya faɗa kenan to shi ma ya faɗi magana dai irin ta shi malam ashabu to sai wannan magana da shi ya kawo a nan shi malam mai iziya wanda mafi yawan almajira al'imamu mali a kanta suke cewa gusar da najasa wajibi ne amma sai suka sa sharadi suka ce idza kana zakiran laha wa qadiran ala izalatiha wanda shi abdullahi ibn wahabin bai sa wannan ka'ida ba bai sa wannan sharadi kenan su a fahimtar su in kana da najasa kuma baka da ikon ka kawar da ita ko dalili na rashin lafiya ko rashin abin da za a kawar da ita na ruwan to za ka yi sallaka haka kuma ta yi ba a cewa daga baya in ka samu ruwa ka kawar da najasar kuma sai ka sake sallar haka kuma in mantawa kai akwai najasa ga suturarka sai ka je ka yi sallah ba da gangan ba sai bayan ka sallame sai ka tuna to su ma a nan suka ce in lokacin sallar bai fita ba ma'ana darurinta bai fita ba to an so ka sake su ma kaga sai suka yi muwafaka da suwa mala ashabu da ibn al-qasim abdurrahman ibn al-qasim wajen ramawa kenan in lokacin ta nana amma suka ce in lokacin ta ya fita to ba dole ne ka rama ba eh to wannan magana ita tafi karfi ita wadda ya kawo anan kuma mafi yawan malamai akan ta suke yawo saboda haka dole ne ga musulmi in zai yi sallah ya gusar da najasa in yana da iko shi ma kuma ba mantawa ya ba in bai da iko to kawar da ita ya faɗi haka in mantawa ya kuma shi kenan ba a cewa dole sai ya sake in lokacin tana nan in ya ga dama ya sake in kuma ya ga bai da bukatar sakewa shi kenan domin wa kullu i'adatin fil waqti fa hiya fadila duk sanda zaka ji an ce ka sake sallah in akwai lokaci to mai rawan nan musahabi ne ba dole bane musahabi ne to haka maganganun suke a cikin magana saboda haka wagga magana da ya kawo yayi muwafaka da abin da yake daidai waɗancan malamai sai a bar musu maganganunsu Allah shi yafe musu kuma dukkaninsu kowa cewa ya kai maliku ya ce shi ne iskalin kowa ɗalibin maliku ne ta yana yiwa akwai dalilin da yasa aka samu wannan Allah ya sabu dace wa alaikum salam daga baya bayan ya gama sallah Mm. ya ci banza ko tona abu biyu ne idan shi ko da ya sallah yana kyautata zaton tana da tsarki kuma bai ga alamar wata najasa ba sai ya sallah sannan kuma gabbai ne gaba ɗai babu inda ya taba inda wannan najasar take cikin tabarmar sallah ta lahiya amma an samu wani wuri ko hannunsa ko kafarsa a yana iya yiwa misali kamar yanzu ga kafet kaga akwai tabarmar da ai bata wuce haka faɗi ba ko tsawonta ya kawo daga nan wurin malam zuwa nan misali to sai zannan wurin malam gaba ɗaya duk najasa ne shi kuma da ya zo konan tsakiyar ta konan gefe sai ya sallah ai kamar bayanin da muka yi a baya wannan ba zai cutar da shi dama najasar da ake magana inda gabar ka za ta taba yanzu ba wai magana tabarma ake magana sai dai in an yi hukunci cewa dukkanin tabarmar najasa ce yawuwa eh an ba da amsa ai in ya hau inda najasa take to shine sai ya duba in lokaci na nan ya sake ai shi a karatun da mun kai in kuma babu lokaci shi kenan saboda mi da gangan yayi Ahem, to kaga ya shiga cikin mi eh gaira zakirin laha yawwa to wannan shi ne kaga ya manta ke ba daga gaye ba eh eh Allah ya zama da shi falau a zalaha bi gairihi da ya kawar da jisan nan bi gairihi da wani ruwa wanda ba mutulaki ba ruwan ba mutulak ba ne kuma sai kawar da wannan najasa ɗin ko ga suturarsa ko ga jikinsa ko ga inda zai yi sallah tumala ya ce wa sallah ya yi sallah lam ta salatu wannan sallah ba ta inganta ba don kawar da abin da yake najasa to su sun sa sharaɗi dole sai an samu ruwa mutulaki kamar da suka zamo sharaɗi wajen yin alwala da su da wankan janaba to irin wannan hukunci suka bayar game yau kaga su yanzu a wurinsu in rigar kana da najasa to ruwan omo bai tsalkake ta kadai dole sai ka nemi ruwa mutulak ko da ka sa omo to sai ka nemi ruwa mutulak wanda babu komi cikin shi sai ka sake wanke rigar amma su 'yan zahiriya sun ce a in dai ta gushe shi ke bi ayi shay'in an ka kawar da ita shi ke yan zahiriya ke nan ko da komi ko misali abinnan wani haki ka samu ka goge in dai ba a ganin ta shi ke shekul islam ibn taimiyya a littafinsa shi ma abin nan al-ikhtiyaratul fiqhiyya shi ba abin da ya zaba kenan ya ce cewa dole sai mutulaki babu nasi da ya wajabta hakan abinda aka wajabta kawar da ita shi an ka wajabta amma cewa da nau'in ruwa kaza to wannan babu dalili kawai fahimta ce ta malamai eh yace in dai an kawar da najasa ba a ganinta to shikenan ko da mi kai ko da ruwa ko ba da ruwa ba ko da ruwan ko da mine ne su a fahimta su wannan kenan suka ce ba daidai yake da alwala ko wanka ba sun bambanta saboda shi wanka da alwala ta abudan ne shi yasa zaka ga in kai dole sai da niyya suka ce amma kawar da najasa to la yaftaqiru ila niyyatin ba a ce sai kai niyya kaga kenan akwai bambanci da alwala yasa suka ce kiyasin ku da kuka yi da arwallah kuka hada su ba daidai ba ne kuma wannan shi ne gaskiya tunda babu dalili kaga dole a haƙura eh a shi ne ba a bin rikuwa ya yi sauƙi ko tsarin shari'a in mun ka kalla ya fi mi yau saboda haka da komai illa dai sun togace kar a kawar da shi da abin da yake wani nau'i ne na abinci ko wani abu wanda yake muhtaram abin da ake girmamawa kamar zinari ko azurfa amma in ka samu ko icce ko wani kare ko wani haki ka goge kashin kuma ya zamba a ganinsa shi ke ne ka je ka yi ibadarka na'am eh ko akwai wari in dai babu asar shi kenan eh eh to sai ka nemi ruwa in ya tabbata haka din in habba ba abin da zai goge shi to kaga ya ba yadda za a yi kai ka kawo abin nan na ana magana in akwai ne to kaga tun da kace babu to kaga sai a koma ga asali shine ruwa dama wadancan sukan wakilci ruwa ne ko da ƙasa kasa ba ta yi Mm, mm. eh in ka samu wani abu ka goge ba a ganin alamarsa yawwa to sai ka yi sallaka da abinka mm? yawwa za a zo kan sa'i sai ce wa iza saqata alal musalli wa huwa fi salati najasatun shine fa'ilin saqata idan najasatun wata najasa saqata ta faɗo alal musalli ga mai sallah wa huwa fi salati yana cikin sallah to batsalar salatu eh sallah ta ta lalace yana sallah sai wani abu na najasa ya faɗo masa ko aka jeho masa najasa wani ya jeho mai kashi ko fitsari to sallar ta lalace kaga sai ya yanke a wurinsu sai ya je ya gusar da wannan abu to shi ma wannan akwai saɓani a kai wannan fahimta ce ta shi abdurrahman ibn al-qasim sa abin da aka ruwaito daga gare shi kenan zuwa ga imamu malik amma abokin karatunsa abul faraj shi ya ce sallah bata lalace ba ya kafa hujja da hadisin abdullahi dan mas'ud wanda ya zo fi sayi bukhari wa muslim a lokacin da annabi yake sallah a ka'aba sai su abu jahal suka suka shirya makirci cewa aje a samu mahaifa ta raƙumi sai a jefa ma'annin to kuma haka aka yi bayan ya shiga cikin sujuda sai aka jefa masa wannan mahaifar to karshe annabi sallallahu alaihi sallama dai ba a ga ya sake sallah ba ci ma gaba yi da suka ce wannan hadisi hujja ne cewa in kana sallah da jasa ta faɗo ma ko aka jeho maka ita ka ci gaba kawai sallar kana nan lafiya lau shi abul faraj abin da ya kafa hujja ke ce tun daga hadisi a aikace ga abin da annabi ya yi kuma ku malikiya kun yi hukunci cewa wannan saladin najasa ce a wurinsu najasa ce kuma ga shi annabi sallallahu alaihi wasallama bai yanke sallar ba ya ci gaba kaga da najasa ne da bi yawwa sannan suka sake kawo hadisin da yake cikin as-sunan nabi sallallahu alaihi wasallama wata rana yana sallah da takalminsa to sai sahabbai suka ga ya cire takalmin su ma sai suka cire nasu to bayan ya sallame sallah sai suka tambaye suka ce ya rasulallah ya mun ka cire na a shi ya tambaye su me yasa kuka cire takalman sai suka ce to mun ka cire naka sai ce eh mala'ika jibril ne ya zo ya bani labari cewa ga takalmin na akwai najasa shi yasa na cire so haka daga yau in ɗayan ku ya zo zai yi sallah to ya dubi takalmin in akwai wani abu na kazanta to ya sa ƙasa ya goge sai ya sa abi ne ya salla da abi ne kaga ya halatta ya salla da takalmi kenan in kuma babu da jasa ya salla da abinsa to mahallin shahid a nan annabi ba yanke sallah ya ba mi ya yi cirewa ya kaga ba a yi hukunci cewa sallar da ya a baya so irin waɗanga hadisai su suka kafa hujja da su saboda haka da an jeho mutum na jasa wuta faɗo mai ta wani wuri ya ci gaba da sallarsa eh kuma wannan shine ingantacce na'am eh
suna sallah eh sai ya zubo ya tsari eh ta ci gaba da sallar duk hukuncin ɗaya ne ba ba matsala eh Eh, amma bisa ga wancan kaulin kaga babu sallah tsubu kuma dama ko shi muna ga abin da ya tabbata in mun zo malamai suka yi sabani to sai mu kalle ina bangaren da ya yi ƙarhi ta fuskar dalili ba wai abin da ya yi sauƙi ba wanda ya fi hujja shi ake nema a kama ya aiki da shi ba ciya za kai a baka mai ɗan dama-dama ba eh ko da ta isa in dai ko da ta fara sallah babu kashin babu najasar babu fitsarin shi kenan eh sai ta wanke inda dai najasa take inda fitsarin ya zuba shi ɗaya za ta wanke eh sai in ya zan tana kwankwanto to in tana kwankwanton akwai wasu wurare da fitsarin ya sai ta wanke gaba ɗaya amma in tana da yaƙinin ɓangare kaza ne ya zuba to shi kaɗai za ta wanke za ta ayyanatin najasatu kenan gusila mahalluha wa in tabasat gusila thawbu kulluhu inji bala abdurrahmani al-akhdari to wannan shine nama al-imam eh eh to su haka sun ga kafa hujja to kuma magana su tafi karfi eh tunda dama tun farko ba ba da najasa ka fara ba kuma ba kai ka jayo ta ba zo maka ne ta yi bagatatan to anan sun ce himmantuwa da lokacin sallah ya fi mahimmanci sama da barin sallah a je a ce za a kawar da wani abu na najasa Eh, kuma saboda kun ga tun asali kawar da najasa ma an yi me an yi saɓani wasu sun ce ma kaga musahabi ne su ka gani mala a shahabu kaga babba ne a cikin makaranta al'imamu malik babba ne kusa ne Allah ya sa mu dace so da haka mu ba mu tare da magana sa'anan waka za haka idza zakara idan ya tuna wa huwa fi salati yana cikin sallah annabi saubihi cewa ga suturarsa au badanihi ko jikinsa au makanihi ko bagiransa najasatun najasa ne da shi ma suka ce eh, bisa ga wannan kauli sallarsa ta lalace Mm, shi kuma malam abul faraj ya ce tana nan lafiya lau da malam ashabu Hmm? Eh, lahiya lau ba ta da matsala. Ko da ka tuna akwai najasa ga sutura kaka ci gaba, karka yanke. Bari in- in dai kai ba kai adda najasa ba ta ta janaba ko arwallah abba kai ba. Sutura ka ko jikinka ko wuri shi ake magana. Eh? Eh. Eh. eh to in kana in kana shakka sun ce sai ka wanke in kana tunanin kila hadda fitsari ya haɗe a ciki eh wasu kuma sun ce in dai caɓoɗe ne haka na ruwa irin na damana ba komai an yi rangwame a kansa za mu zo kansa Eh, amma irin ruwa na ƙazanta da ake kwararowa daga cikin gida to su in kana shakka ka wanke in kuma kana da yaƙinin ba najasa ba ne kawai ruwan wanke-wanke ne babu komai in kila kana da masaniya ga gidan Mm. an fahimci wannan? to sai ce mi to ga lokaci ya yi ko akwai saura eh ka a rike mutu kun san magariba ce eh eh eh eh to gaskiya ne subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am eh na'am na'am masha Allah to Allah ya sa a yi cikin nasara a to na na- na an bar karatu ke na go to ba da ba Allah ya sa a yi cikin nasara Allah ya ba da sa'a eh